أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tafi daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami wahid bin abdulsalam bali littafi mai suna ɗariƙus salihin ila rabin alamin hanya ta nagartattun bayi domin isa wajen allah subhanahu wa ta'ala inda idan ban manta ba a darasinmu na ƙarshe da muka yi mun yi darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi inda yau da izinin allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da wannan karatu a darasinmu na goma sha takwas idan ban manta ba muna cikin babi da yake magana a kan ƙiyamullai ƙiyamullai a wajen magabata ƙiyamullai a karantarwa ta mazan allah sallallahu alaihi wasallam kiyamullai matsayinta da kuma irin daraja da fadala da mummuni yake samu a duk lokacin da ya kasance ya ɗabi'antu da ita wannan ibada ta Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya a ƙarshen hadisi da yake magana akan at-tanafus fi qiyamil layl shine rigai-rigai wajen yin qiyamul layl inda muka yi magana akan hadisin da annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasda la hasada illa ala ithnatayn rajulun ataahu Allahu alkitaba wa qama bihi ana al-layli wa rajulun a'taahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-layli wan nahar cewa babu hasada sai akan abu guda biyu bi ma'ana kana iya yin hasada ba don wani abu ba ba hasada ba ta neman wannan abu na wannan bawan Allah ya wuce ba hasada ba ta kana ki wannan abin da yake sai dai kana ji ma kanka ciwo ne akan cewa wani yana yin abin da kai baka iya yi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yin hakan sai akan abu guda biyu abu na farko shine wanda Allah ya bashi alqur'ani mai girma kuma yana kiyamun laili da wannan alkur'ani da kuma wanda Allah ba shi dukiya yana sadaka da ita wannan dukiya tashi yana ayyuka na alkhairi dare da rana to irin wannan sai kai burin dama a ce kai ma kana da irin wannan domin kai ma kai kokari ka ringa bauta ma Allah subhanahu wataala gwargwadon yanda yake yi to karatunmu na yau zai tashi akan zikrun man qalahu عند استيقاظه استجاب الله دعاءه wani zikiri ne wanda duk wanda ya karanta wannan zikiri a lokacin da ya halka daga barcin shi ba ana nihin ba lokacin da ka tashi da sahi ana nihin lokacin da ka halka cikin dare kana bude ido sai ka ambaci wannan zikiri to sai malaike cewa istajaba Allahu du'a'ahu duk wanda ya haka Allah zai amshi addu'ar shi wannan kuma ya zo a cikin hadisin da Bukhari ya rawaito an Ubadatu bin Samit hadisi daga Ubada bin Samit Allah ƙara mashi yarda yake cewa ani nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ta'arra min al-layl فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي aw da'a istujiba lahu fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya farka daga barcin shi yana halkawa bakin shi ne ya fara faɗi sai ce la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd dukkan mulki yana gare shi kuma godiya ta tabbata a gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ke kaddarawa akan dukkan wani abu sai kuma yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah Allahu akbar Allah Allah mai girma wala haula wala quwwata illa billah kuma babu babu wata dabara ko karhi sai zuwa ga Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya faɗi wannan yana halkawa sai yace Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta mini aw da'a ko kuma yi wata addu'a ustujiba lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a amsa mai addu'a shi kana halkawa kana faɗin wannan addu'a kawai sai kana faɗin wannan zikirin kawai sai ka faɗi wata buƙatar ka misali a ce ba ta kai ba Allahumma fil sai ka faɗi wata addu'ar ka da take yawo a zuciyarka kana so Allah biya maka ita kana faɗin wannan zikiri kai sai sai ka faɗi buƙatar ka ce ya Allah buƙata ta ta kaza ya Allah ka biya mini ya ce fa'inta wadda'a wa salla ya ce kuma idan ya tashi arwalla ya salla ƙobilat salatuhu to kuma za a mashi addu'ashi za a mashi salla shi wannan zikiri ‘yanwa mu riƙe shi wannan zikiri mu yi ƙoƙari mu saba da shi wannan zikiri yana karantar da mu kuma yana ba mu wata gwaggwaɓar lada na cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai ji kanmu a duk lokacin da muka hulka daga barcinmu kada mu yi wasa da shi abu ne mai sauki wanda mun saba yi ko da yaushe la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah babu na mai wahala a ciki sai mu kokari mu rike insha Allah mu ringa yi Allah karba do'in mu sai yake cewa la tahzan man fataka qiyamul layl yace ya kai wanda wani bangare na qiyamul layli ya wuce ka abinda ake magana anan shine wanda yake da niyyar ya tashi cikin dare ya addu'a ya sallah yayi niyya ya karbi niyya cewa yana so ya tashi yau ya qiyamul layli kawai sai barci ya yi shi sai barci to shine ake ce mana duk wanda yake da irin wannan niyya kada ya wuce kada ka bata rai a lokacin da kawai ka gani lalle ya tsaya an fara salatu a akwai abin da zai ce ma gurbin wannan shine malam sai ga wani hadisi na Umar bin Khattab Allah kara mishi yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nama an hizbihi wanda ya barci alhizbi a kan wani wurgi da ya saba yi abin da ake cewa wurgi shi ne ka ɗauki wani ɓangare na ibada kuma ka tsora maranka cewa kana so ko da yaushe ka ringa yi shi idan ka saba yin wannan abu sunan shi wuri to wanda ya barci a kan irin wannan abin da ya saba yi misali kiyamar lenin ka ka saba tashi da darkai kiyamar lenin kawai sai barci janye ka ya ce au an shaƙin min ko kuma wani ɓangare na shi ko wani abu da kake saba yi ko wani zikiri ko karatun alƙur'ani mai girma ya ce fa qara'ahu fi ma baina salati al-fajr wa salati az-zuhr sai wannan abin da ka saba yi da ya huce ka da ka tashi da sahi tsakanin sallar asuba da sallar az-zuhr sai kai wannan ibada sai ce kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za a rubuta mashi ladan wannan abin da ya yi gwargwajen yadda za a rubuta mai inda ya tashi cikin dara kenan wannan wata fadala ce aka ba ta kamar ramuwa ta wani abu da ya wuce idan mun tabbas mun yi niyya zani ba kamar kawai wanda bai yi niyya komi ba kawai ya yi niyya yin barcin shi lokacin asuba ya tashi bai yi niyya kiyamul layl ba shi bai ciki wanda ya niyya yin kiyamul layl da shi ake ka yi niyya kana so ka tashi da dare ka yi kuma tabbas niyya ka ta gaskiya ce sai barci zan yi ka baka tashi ba to da in ka tashi da bayan bayan asuba lokacin da rana ta hudu lokacin sallar duha sai ka tashi kai wannan sallar da ka saba yi to za a rubuta maka gwalgwalan ladan da za a rubuta maka na kiyamun ne ina fata an gaya shine sai malam mai ruba da lele ke cewa wa fihi istihbabul muhafaza ala al-awrat yace wannan hadisi yana karantar da mu mustahabbancin al-muhafazatu ala al-awrat kiyaye abinda muka saba yi na ibada duk abinda muka saba da muka saba yi yau da gobe na ibada ni kokarin kiyaye shi ka saba yi ko da yaushe kana yin salatu duha karfe 8 zuwa 9 kana yin goma kana yin raka'a biyu raka'a hudu ko zuwa 8 to wannan abin da ka saba yi kai kokarin ka kiyaye shi karbe kada ka bar shi ya kasance sai jeji jeji ko yin dama ta sa a kai kokarin kiyaye ka saba yin karatun qur'ani lokaci kaza kai kokarin kiyaye wannan lokacin ka rinka yi ka saba yin azkar lokaci kaza ka kiyaye wannan lokaci ka rinka yi qiyamul layl ka saba tashi kana yi ki kokari rinka yi ko da raka'a biyu ne ka rinka yi to wannan murdin da ka saba yi to ana maka almushin na cewa ranar da baka samu dama kai ba ko wata rashin lafiya ta hana kai to akwai hadisin za mu karanta a gaba za a rubuta maka gwalgwadon ladan kuna da kai kuma idan kana so an baka dama karama wannan abin da ka saba yi cikin dare karama shi da rana Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa kuma za a baka da yace wa qala sahibu aunil ma'bud والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل وانا حديث ينوى نونا من الشر أن تدع لو كان ونيوم ورد يدري كتاش قرن كي أذكار كي أمليل كي سلوش يقصد تولى كرشين ورد الله شيني كسابني بأيضا من تم ورد با na wanda ɗan sun fuski ba da su ba ka wani abu karin da ja kana kama suna da wannan yawan shirka amma wurgi misali ka saba yin kiyamun laifin da karatun alkur'ani da yawan salati da mazala salati sannan da yawan yin la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah da sauransu da irin su istighfar idan ya kasance wannan shine wurin ka to wannan hadisin yana maka albishir akan cewa in wani abu ya wuce ka Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ka da wannan abu kuma in kana so kana iya raba shi da rana kamar kai shi ne kai wannan littafi yana daga cikin babban mai ke da suna yana daga cikin abin da ya mabanta shi da sauran littattafai wanda ake ba da ibada da sauransu shi ne yadda aka roƙi mutane da wasu fada'il da wasu abubuwa da ake ba da na lada wanda ba su inganta ba su tabbata ba daga masu ayyukan da sallallahu sai wani ya tsara wani abu kawai ya gaya maka ce karin gari kawai akwai lalata misali sallar ƙaramu da ake wata ake ta ƙarshen juma'a ta azumi yanzu kaga ita wannan sallah ba ta da asali a addini kwata-kwata ba ko a hadisi ko a hadisi da ikin ba zai kawai wani ne zama tsara ta yi ce kawai a rangare kuma ya ba da wani lada ya ce wanda ya yi ta za a kankare yin zunuban shi kudanen shekara saba'in yanzu kaga wannan ba ta inganta ba amma akwai kuma abubuwa da yawa da suka inganta wanda za a yayi ma zunuban ka komin yawansu misali wannan salatul salatul tasabi sallar da ake yi tasbihi wanda za ka tashi kai raka'a hudu raka ta farko kai subhanallah bayan kai fatiha da sura da ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so sha biyar a ruku'i kai kai goma in ka taso daga ruku'i kai goma in ka je sujada kai goma in ka taso kai goma in ka koma sujada kai goma in ka taso ka tashi sai ka zamna kai goma haka kai a sauran rako'in har zuwa guda goma su ma in kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka sa ya yi masa rubutu hadisi kuma ya zo wanda ya ce astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi yayi su uku shi ma za a yi zarban shi duka wanda ya ce la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah shi ma za a yi za a gafarta ne zarban shi baki daya wanda ya subhanallah wa bihamdihi su ɗari za a yaye musu rubun shi koda sun kai yawan kuma ta tafi kaga ga abubuwa da yawa wanda aka baka wanda zai su kankare masu rubun ko suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka je ka dauko kwashi kwashi kenan a wannan wannan wannan littafi yana nuna maka cewa ga ibadu nan daban-daban na farilla da na nafila wanda za su nuna maka cewa fadala tana nan kaya guda a cikin addinin musulunci wanda suka inganta suka tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ma da yake cewa tambihu yace kira bi ma'ana tunatarwa man fata hu qiyamul layl wanda qiyamul layl ta wuce shi amma wanda ya saba yi yace fa yusallihi min ad-duha shar'a sai ya tashi lokacin salatu duha ya yi wannan abin da ya saba yi misali in ya saba ya raka a biyar sai ya shidda ya ce fa in kana yi kilo bi hamsa raka atin sallahun na minar duha sittan wa haka in ka saba yi biyar in ka zo lokacin duha sai ka yi guda shidda to za a baka ladan kamar kayi kiyamun ne kenan wannan kiyamun ne ta wuce ka kamar karama ta sai yake cewa addalil yace kuma dalili wanda yake ƙara ma wannan maganar kalli ma rawahu muslim an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin da muslim ya rawaito daga aisha Allah ƙara mata yarda take cewa kana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza fatatuhu salat idan sallah ta wuce shi minan layli da dare min waja'in aw ghayri dalilin wata rashin lafiya ciwon kai ko masassara salla minan nahari zintai ashara ta raka sai tashi da rana tahin azzawar sai raka a goma sha biyu ramko ko kuma madadin wannan wanda bai da zai hadisin daga aisha Allah ƙara maka ta ce haka mazu sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk dare ya yi kiyaye to idan ya huce shi dalilin wani ciwon kai ko wani abu ya hana shi to da rana yake rama wannan sallah yi raka a goma sha sallallahu alaihi wasallam yace haka kuma rawan nasa'i wa sahahu al-albani an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma bi imri'in takunu lahu salatun bi laylin faghalabahu alaiha nawm illa kataba Allahu lahu ajra salatihi wa kana nawmuhu sadaqatan alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ta kunu lahu salatun bilaili babu wani wanda yana yin wata salla da dare fagalabahu alaiha naumun sai barci ya rinjaye shi bai tashi ya yi su ba ya ce illa kataballahu lahu ajira salati sai allah ya rubuta mashi gwalgwadon ladan wannan sallar da ya saba yi wa kana naumuhu sadaqatan alaihi yace kuma wannan barcin da yayi kaman matsayin sadaka ne a gare shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma rawa ibnu khuzaima wa sahahu al-albani an abi darda anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ata firashihi wa huwa yanwi an yaquma yusalli bil-layl annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yazo wajen kwancin shi yana da niyya ne tashi da dare aina sai idan shi ya rinjaye shi hatta yusbiha yace har sai da yi waye gari kutiba lahu ma nawa za a rubuta mishi wannan abin da ya niyya yi wa kana nawmuhu sadaqatan alaihi min rabbih wannan barcin kuma da yi sadaka ce a gare shi daga ubangijin shi Allah ne baka sadaka kai barci kuma ladan ka yana nan wannan shine karshen babi na akan abin da ya shafi kiyamul layl a karshe kiyamul layl ɗan uwa da abu salihin shine abin da magabata suka shiga gaban wasu da yanci duk wanda ya riƙe kiyamun da ya baya wadatanta duk wanda ya riƙe kiyamun da ya ba a cin mashi duk wanda ya riƙe kiyamun da ya baya fasara baya wadatanta duk abin da yake nema wajen allah ya ajiye hankali shi yana zama kiyamun da ya daga cikin abin da yake koya maka ta filasu a cikin ayyukan lokacin da ka tashi a ɗakinka babu kowa daga kai sai ubangijinka ka tashi ka yi arwallah ka san ba mai ganin ka ba wanda sani kake tsakanin ka ne da ubangijinka za ka kai kukanka ka tashi ka yi rakuninka ka karanta abin da ya sauwaka a gare ka na ƙur'ani ka yi istighfari ka yi alka ka daga hannu ka gaya ma allah bukatunka za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali na cewa duk wata matsala ta kai kukan ka inda za a magani kiyamun lai yana daga cikin abin da yake koyar da mu cewa ka amsa kiran da allah maka allah subhanahu ta'ala shi ne kira ya ce ka tashi kuma sai ka amsa da shi allah ce ya ayyuhal musamman sai ce kumin laila illa kalila ka tashi daddare ka yi sallah illa kalila sai kaɗan daga cikin wani ɓangare na dare wanda za ka yi bacci amma ka ware ma kanka wani lokaci da dare ka rinda yake yawon rai nisfahu a wani kusurmetun kalila an zida alayhi wa rabbin alqur'ani tartila haka kuma a cikin sura yake ce mana inna rabbaka يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليه فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يميلون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله سيتي فاقرأوا ما تيسر منه ya ce ba a kimar salasa ku tashi sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa aqridu Allah qardan hasana ku ba Allah ramci sai kuma yace wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah da abin da za ku gabatar na alkhairi da abin da za ka yi na alkhairi za ka same shi a wajen Allah wa khairan wa ahsanu ajra Allah shi abinda ta gabatar zuwa da Allah shi ne ya alkhairi a gare ka kun yi shi ne kirma wa Allah kaga wannan kira ne Allah subhanahu wa ta'ala yace ko yace an sani a cikin ku ba a rasa marar lafiya ba a rasa yake cikin bararo amma duk da haka ka karanta abin da ya sauka kai abin da ya sauka qiyamul layl kana amsa kira ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'u salihin ina kiran ku riki qiyamul layl ku riki qiyamul layl shi ne ke cewa ni'mar rajul abdullah law kana yusalli bil layl ma dalla da bawa wani bawan Allah wani yace kai da ma dai a ce yana sallar da dare sallar da dare haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana kiyamun ne da hakan shuwa da ke aisha ta ce haba ya ma'aikin ba an gafarta ma abinda kai a bayar da nazarta a gaba yana ta rinka baɗin ka wahala sai ce afala a kuma abdul shukura kuma yanzu ni da aka gafarta ma abin da ya gaba da wanda zan yi a gaba kuma ba na zama bawa mai godiya ga Allah ba a wannan fadala da aka mutu wani tashi wadda irin wani kullum gani yake abin da yake yi ba abin da ya dace kullum gani yake yi kaɗan yi kullum gani yake kure ƙara a yakin bada an hana ɗan sama sahabbai suna gudu gudu su nemi inda za su lai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kasan wani yace me yayi ya mu ne tashi kowa na kokari ya lade saboda ruwa shi kuma sallah yake yana ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu duk wasu gazawat da aka ji sahabbai sun ba mu sun rawaito mana akar da suke aka da suke yin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga yawo kebance wani wuri yana tsaye da tuwan da yake baya bar ina ga mu Hassan al-Basri ya aure ɗan gidan Umar bin Khattab ya ce wallahi ni ban aure ta ba don wani kawai na aure ta ne don in samu labarin abin da umar bin khattab yake yi daddare wai kawai shi ne gunci ta ba shi labarin wannan bawan allah sahabi babba na mazala sallallahu alaihi wasallam wai ne yake aikatawa ya samu wannan daraja da annabi ya kalle shi ce ne an tafi janna kake na aljanna ta ba shi labarin ta ce daddare umar bin khattab sai ce mana ku ɗauko wani kwano da ruwa ku ajiye ne kai na yana halka ni yake yi sai ɗauki wannan ruwa sai shawa a fuskar shi sai fara ambatan Allah ya fara ambatan Allah kokarin shi ne barcin ya bar shi tashi shiga sallah haka yana gangaki yana halka yana gangaki na halka har sai barcin ya shawa mashi lafiya ya tashi ya shiga sallah haka kullum yake yi da haka abubakar siddiq a rawaita shi ma mazala sallallahu alaihi wasallam ce abubakar na wuce ta wajenka amma na ji tana sallah karatun ta kasa abinda kake faɗa a san sallah ya kake haka sai ce ya rasulullah wanda nake ma sallar nake so ne shi karatun shi kasa kasa biyu ana shi ya ce wanda nake masa da shi ne nake so ya ji abin da ke ya wuce wajen umar sai ya ji umar shi kuma yana tallawa yana kara sai ce ya umar ya na wuce da wurin da na kana ɗaga murya kana kara sai ce ni kuma so nake wanda yake makwabci na ya ji ni yana karatu wanda ya zafirar da shi ya tashi shi ma yana kai sai aka ce ko kai abubakar ka ɗan ɗaga murya kana kai kun umar ka sassauta taka da ɗan kamar yadda yake faɗa wala ta jihar bi salatika wala ta kafin biha wadda ki bai da zalika sabila kada ka bayyana ta kada ka yi ta asirce ka zaɓa sallah tsakiya kaga wannan sahabai ke da wani kalan sallallahu alaihi wasallam wahalhalu matsaloli gudace-gudace zuciya ta kasa samun nutsuwa mu kasa yin barci saboda wani abu da muke tunanin samun karba muna ganin ba mu ta hanya za su zamu same shi hanyoyin dizirri abin da yake bayyana a gaba muke hanya kaza ta ne hanya kaza ba hanya kaza ba duk abin da na tsara dan in samu kaza ba to babu inda za ka samu solution irin wannan tunanin da yake zuwa yake zauwa a zuciya ka sai a kiyaye ne a lokacin da ta yadda rushinka a ƙasa kana ambatan Allah kana ya hayyu ya tsayu ya jabba ya darjalali wa ikram ya man yujibul mutarra idza da'a ya man yaqulu ud'uni astajib lakum ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir ya man idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun kana hudu kana yaban Allah subhanahu wa ta'ala ka ce ya Allah ga abin da nake so to idan ka saba da haka wallahi koma ne duk yadda aka kai kai aka rike kokohin da kake ganin su ne kokohin alherin da wallahi zan ga sun kamar wata rakai da ya zan ga wannan kin ko da a ce sun gusa sai da Allah ya kawo wani abin da ya yi shi Allah Allah ya yi to ba inda ake samun wannan daraja da wannan daukar wala sai da kiyamun ne ka rike kiyamun ne da in kana so ka huce haushin ka in kana so ka kai labari in kana so ka fasa damuwa da abin da yake cuci abin da yake gaba ne ka fasa damuwa a kai saboda yana daga cikin damuwa ya sani nan gaba ya sani in samu kaza ya sani in yi kaza kullum tunanin da ke kana ganin babu wata dama da kake da kana ganin duk wani sababi da ka rike sababin wannan ya kubce babu asbab to ka da hankali wajen ubangijin asbab ubangijin da yake kirkiro sababin ka mai da hankali wajen shi shi zai hudu maka sababi sabo daga alherin da yawa ya san gaba abdurrahman bin aufin cewa yi sai da ya kai yana tsoron in ya ga dutse in ya daga shi da zinariya a ƙasar shi sai da kai yana tsoron ya ɗauki ƙasa yadda hidda ita kasuwa za a ringa wasu su a saya a hannun shi Allah ya yarda Allah ya yarda kenan mu ajiye hankalinmu ga mahuta ga maganin matsalar ni lokacin da farin ji sai ubangiji kuma mu kiyaye kada ka yi abin da ɗauko da sai ka daga caji kwana ne ina yin amuri ka yi asara ta ɓata aikin ta ɓata aikin kwata-kwata dama ba ka yi wa a cikin ka yi abin tsakanin da ubangiji ka zuka daga wani labarai wani aiki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ware shi ga bayan shi masu ikhlasi kasance daga cikin su kuma wani sabbi a cikin magabata akwai wanda aka ce in kuka ya kama shi saboda ambatan Allah zai yi kuka a saman shi mutu shi matar shi tana masan shi bata masan ne ne saboda yana kokarin koyewa ya yi kuka ne saboda Allah akwai wanda zai shekara yana azumin muka lokaci zuwa lokaci matar shi ba kusan da yake kaga ita za ta gyara kayan shan ruwa da suna su zama kusan kawai yadda ka saba ganin shi a kai domin kokari da kumbarin da koyi ya yi ya daga cikin fitina wani zargari da abin da zai ya ɗauko sarrafa ma ya kara da cikin shi a ce na kazar da shi wannan taruwa ce a sama sai ma da yake cewa fadul salatu duha fadala sallar duha sallar duha ana yin ta ne da lokacin da rana ta hudu ta yi da bayyana kada ka yi da lokacin da tak take hudu an hana sallah a wani lokaci an hana sallah a lokacin da rana ta tana tana da shi hudu wani to lokacin bautar waɗanda suke bauta ma rana kuma kada ka yi sallah lokacin da rana ta tsakiya muhimmin ka tashi ka gaba da sallah shi ba haka ba a yi sallah lokacin da ana jijjifin faɗawa rana misali lokacin da ake shan ruwa kai sai ka tashi kafa da sallah lokacin da rana ta ke fara lokacin dagatawa ake sai rana ta inda fara ta fara salatun duha ana yin ta lokacin da rana ta daga misali ta ɗauki sattar ya daga cikin fadalar shi ma idan ka ƙare sallar asuba ka zama na wurinka kana azka kana karatu ƙur'aninka har rana ta hudu ka tashi kai daga abin salatu kuma sai hukuma ta wanda yi wannan za mu karanta irin fadar da ke wakati da na sallar kuwa ana ta wani lokaci har zuwa goma su da shaka malaka cewa salatu tuba bi sittina wa talatun salata sallar tuba wani raka'a biyu da zarai daidai take da sadaka 360 sadaka daban-daban 360 sadaka zuwa har ƙarshe a ga muna bada abu masu kwakwun lada wanda sai wuci da ya tsara na zama wani dare ka dama nan wanda ka daga abu ka ɗan laɓe minti ya yasa da ya kare shi ko a wajen aiki ne ko kasuwa ka samu wani kalabin da ya kare da shi na kuma shi a cikin wani gida haka muna asara da abu ne mai sau yi ce rawa musulun an abidar annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace yusbihu ala kulli sulama min ahlikum sadaqatu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowace gaba ta jikin mutum idan ya waye gari to an dora mishi ma kowace gaba sadaka kowace gaba ta jikinka kamar da sadaka yake cewa fa kullu tasbihatin sadaqa duk da sabihin guda a matsayin sadaka yake wa kullu tahmidatin sadaqa kuma dukkan tahmid shine alhamdulillah shi ma sadaka wa kullu tahlilatin sadaqa dukkan fadin la ilaha illallah shi ma sadaka wa kullu takbiratin sadaqa fadin Allahu akbar shi ma sadaka wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da aikin kirki sadaka wa nahyun anil munkar sadaqa hani da mummuna sadaka wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min addu'a kuma duka wannan da zaka yi idan kana so ka yi shi a takaice raka'a biyu ta wadatar maka da wa'annan duka da wake sai yake cewa rawa abu dawud wa sahahu al-albani an abi buraida qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fil insani 360 mafsilan fa alayhi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bi sadaqatin annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin mutum a cikin shi akwai gaba 370 talata mi'atin wa sittuna 360 gaba 360 ke da kuwa a cikin kowane ɗan adam sai ke cewa ga kowace gaba an ɗora maka game da sadaka guda shi ke nesa bai suka ce wa manyan iko zalika yana iya nawa wa zai iya wani ya mata kala al-mukha'atu fil masjid tudfinu a lokacin su masallacin rere ne yace idan aka yi katari kaga wani ya yi kaki ya zuba sai ka binne ko ga wani abu mara kyau a masallaci ka kauce ka gyaggyara mu to wannan abu in kai shi ma sadaka ne yace wa shay'u tunhihi an tariq ko kuma ka ga wani abu zai cutar da mutane akan hanya dutse ne kaya ce sai ka dauke ka da shayi shi ma sadaka ne yace fa in lam tashit idan baka samu faraka'ata ad-duha tuzuka raka'a biyu da sallar duha ta isa ita ce maimakon sadaka a yi uku sadaka da Allah mai yiwa farin sadaka raka'a a matsayin sadaka a yi uku sadaka mimikin zai hana min raka'a kai hudu ma a yanka dai alhamdulillah duk wanda ya saba yin sallah biyar a wuni sallah ba za ta ba shi wahala za sai ma raka'a bare raka'a ka duba azumi kokari kokarin da ake yi a daure raka kai raka a goma sha ɗaya wani wuri sha uku idan ka lissawa sa a azumi har ya zo ya kare raka a lokaci banda wanda za ka yi kayanka da rana garin za ka yi da dare bayan an kare raka a lokaci in raka a goma goma ce ma a kwana goma raka a lokaci raka a ɗari kinan gudan raka a ɗari uku kake azumi a kaɗan kinan kaga ya kamata azumin wanda ya koya mana yin wannan ibada kan ce kiyamu ne tabar ba mu wahala dalilin mun koya azumi karatun qur'ani da muka yi azkar da muke yi kyauta da muke zumunci da muke azumi ya kasance azumi shi ya koyar da mu wannan idan azumi yana ƙariya mu ci gaba da yi ya kasance zuciyarmu da jikinmu ya saba shi ke Allah nan ne cin nasara kana haƙƙan alaina nasarar mu'mini za ka zo mummuni na gari za ka zo mutumin kirki za ka kasance gaban ka faɗuwa ke idan ka ga abin da ba shi za ka ga yin zunubi ta dama hankali amma wallah idan ya kasance abin bai shigi jikin ka ba wallah za ka gani wani zunubin za ka gani kai kawai ba kawai gani annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ka san kuda ya zo ya hausa mahancin ɗin ya daga hannun haka ya tashi haka zaka ɗauki zunubi amma idan ka saba komawa zuwa ga Allah yawan ambatan Allah wallahi zaka samu zuciyarka idan ka aika da zunubi kai ka rinka tunanin ga wani dutse nan daidai kanka kamar zai faɗo maka kamar yanzu ka mutu Allah kama amma a ya ake samun irin wannan daraja ake samun irin wannan ɗaukaka ake samun irin wannan matsayi sai an kasance ko da yaushe ana kokarin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar salloli ta hanyar yawan zikiri ta hanyar yin aikin alheri yace salatu duha tarfa'uka ila darajatil awwabin sallar duha tana ɗaukaka darajarka zuwa daraja ta al'awabi zuwa awabi su ne masu komawa zuwa ga Allah wajen tuba da neman taimako na Allah ya ce rawa musulun an zai bin arkan zai bin arkan ya ce annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha daga wasu mutane suna sallar duha fa qala amma laqad alima anna salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal ashe wa'annan sun gano sun gano cewa sallah a irin wannan lokaci tana da fadar sai ce inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu yana cewa salatul awwalina ila tarmudul fisa yace wannan sallah ta duha yace ita ce salatul awwabi masu komawa zuwa ga Allah Allah ya yabe su da sunan al-awwabi al-awwabun su ne masu koma zuwa ga Allah daga sun yi laifi sun koma zuwa ga Allah sun tuba kai ko ba su yi mai sun ci asali ga ruwa bai ba ka mamaki idan mun kare sallah aka shakanta mana muna kare mu ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ibada ce ne amma kana kare kuma ne ka bi ta da astaghfirullah sai malamai suka ce anan akwai hikima babba daga cikin hikimomin a cikin sallah ka takan yi akwai wasu abubuwa da kai wanda ba su ba na kurakurai kana harawa da astaghfirullah astaghfirullah kana roƙon Allah kurakuran da ke rufe a cikin sallar ka Allah ya yi maka su hikima ta ne wadan astaghfirullah bayan ibada kenan kana komawa ne zuwa ga Allah kana tuba zuwa gare shi saboda ba kana musu gori ba ko kana nuna musu cewa kaiwa ka ne bauta kaiwa ka yi abu kaza a ka saddakar da kanka ka koma zuwa gare shi a duk da haka ka yi bautan ma amma kana koma kana ce Allah ka faɗa to me yin haka suna ka ce ma al'awwaru to sallatuwa shi ne ce hina tarmudul shisar a lokacin da rana take da zahi kuma wannan lokaci rana ba ta kai tsakiya kenan daga wajen tara goma zuwa sha ni kokari mu dinga dubata wannan lokaci ya ce mun sallar duha kana fi ri'ayatin lahi iwala yau wanda sallar duha yana cikin kiyayewa ta Allah tsawon wanda wurin nashi rawa abu dawud wa sahahul albani an nu'aym bin hammari qal sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzo sallallahu alaihi wasallam ya koli yana cewa ya koli Allah azza wa jalla Allah yana cewa ya bana adam ya kai dan adam لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره yace idan baka tasa ba baka yi rangwanci ba kai kamar da raka'a guda hudu a harkon yininka ya ce ni kuma zan kiyaye ka sauran sauran wani idan ka yi kokari ka hudu rangwanci kama allah raka'a hudu ka da Allah ya alkawali ya ce zai kiyaye ka sauran yin shi kiyaye Allah muke yi makullin to ga hanyar da ake yi a samu wani samu wani salatu tuha ya ce ka ajiyar umar sallar tuha za a baka ladan umara nawa ne daga cikin aka rangaci da yasa na ce ma ga ganin a salula ana talafai kallon umar da lokacin ka wannan wuri da wana shi to ga abin da aka baka karin gari za a baka na da kuma da ake so yace rawa abu dawud wa hasanahu al-albani an abi umama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kharaja min baytihi mutatahhiran ila salati maktuba wanda ya wutar da gidan shi yana cikin tsarki zuwa ga sallah ta farilla fa ajruhu ka ajri al-hajj al-muhrim ladan shi kamar ladan alhaji wanda ya je yin hajji da harami a jikin shi wa man kharaja ila tasbihi duha la yusibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajri al-mu'tamil wanda kuma ya huta da niyya ta yin wannan sallah ta duha babu wani abu da yin in ba shi ba yace shi kuma ladan shi kamar ladan wanda ya umara ne ya ce wa salatun ala atar salatin lalagwa bai na huma kitabun fi illiyi ya ce kuma sallah ala atar salatin idan mutum yi sallah ya zama da yake askar din shi kuma da aka jima ya tashi kawo raka a misali ko raka abu babu wani abu wanda ya lalata ma wannan tsakanin tsakanin sallaka ta farilla da sallaka ta nafila ya ce to wanda yi wannan kitabun fi illiyi za a rubuta shi cikin illiyi wa ma adara kama illiyu ya ce kitabun marko ya shahadu hulmu karbabu innal abrara da finayi da kaji ana magana illiyu su ne wanda suke cikin gaba-gaba 'yan ajin tabarkan lafiya wanda ya kasance wanda shi ne sabon shi kaga ashe cin nasarar da kai labari da gama da duniya lafiya da samun daraja a wajen allah a gobe kiyama ashe abu ne kusa a wajen abu ne a gaban kawai yi ne na wuta shi misali ka tambaye kan wai ne ne zai sa in samu kaza kaza ne yau in yi mana ne matsalai an ce ma an kana so ka samu kaza je ka wuri kaza to je ka mana to an ce ma in kana so ka samu kaza wajen Allah kuma wannan abin kake nema to imana ni matsala ba abin da zai hana ka alhamdulillah kana cikin ni'ima ta kwanciyar hankali babu wani abin tashi hankali za a ce nan da can wani abu ya hana kai jin tsoro ko na a kana dama in Allah ta muke ka saba yi a hadisin da ya gabata muka ce wanda ya ɗauki wani wurigi a rayuwar shi yanayi yau da gobe sai wani abu ya hana shi Allah zai rubuta mai lada a lokacin zai samu zai samu dan zai rubuta mai lada kamar yayi me za a ce kana cikin koma sai kai koma in ta kai shekara guda ma misali wallahi duk abin da kake lokacin da kake cikin lafiya ana nan ana cika ma da zai amma in ka saba amma ya kasance kawai ya uka shi kasa na fila kawai an yi ka tafi in ka zo masallaci ka kara sallah to ba za ka yi na fila in ya kasance sai uka shi gaskiya ba kaci sai wanda ya ɗauki wannan matsayin wurgi shi ne ciki ya ce salatu duha wasiyyatun nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati sallar duha wasiyya ce ta annabi ga al'ummar shi fa fi sahihain an abi hurairah radiyallahu anhu qala ausani khalili bi talatin masoyina ya nuna wasiya da yin abu uku la ada'ahunna hatta amuta kada in bar su har lokacin da zan mutu annabi sallallahu ya musu wasiya wannan yace me kada ka bar waɗannan abubuwa guda uku har mutuwa ka rike su yace saumi talatati ayyamin min kulli shahr azumin kwana uku a kowane wata ayyamul bid ko a jami'in lokacin da mutane tsakiya wannan azumin na kwana uku wa salatu duha da sallah ta duha ya ce wa naumin ala wikir da kuma yin wikiri duk ƙarshen dare kan in kwanta in yi wikiri raka a ɗaya wani sahabi shi daga an ƙare sallar isha kawai gan shi ya koma shari ya kaba ta sallah raka a ɗaya ta kazi ya tashi ta shi ya kake haka ya ce in ba samu damar yi ba in wani abu na je ya hana ni amma dai na yi na san na yi in kuma ta kama in tashi din kiyama dai da na tashi ne amma ni wannan zan yi shi da sarki yace salatu duha amalun qalilun wa ajrun kathirun sallar duha aiki ne dan kadan amma kuma lada kaya guda rawa abu ya'la wa hasanahu al-albani an abi hurairah قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بئتا فأعظم الغنيمه وأسرع الكرة فقال رجل يا رسول الله رأينا ب... ب... ما رأينا بئتا قط أسرع كرة ولا أعظم منه غنيمة من هذا الباب فقال ألا أخبركم بأس... بأسرع كرة منه وأعظم غنيمة رجل تودع في بيته فأحسن وضوءه ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداء ثم أقم بصل... بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة abu da yake cewa mazo sallallahu alaihi wasallam yayi wani aiki yana yin wannan aiki misali irin aiki da ake na yaki a ce akai wani samami a dawo ana tahiya kawai ba a sha wahala ba kawai aka mamaye mutanen kawai wasu suka gudu aka samu ganima mai yawa sai suke cewa ai ba mu taɓa samun abu mai sauƙi ba gamuwa mai sauƙi irin wannan ba aiki mai sauki da muka yi ba mu taɓa yi irin wannan ba amma kuma ganima kaya guda sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ba zan ba ku labari ba ga wani aiki mai sauki ko mai ganima da yawa wanda kuma kullum kuna cikin shi kuna tare da shi amma ba ku yi yace rajulun kawar da alhamdulillah shine wani mutum ya tashi ya arwalla daga gidan shi fa ahsana wudu'ahu ya kirka arwallar shi kuma tahammala ila masjid ya tashi kai masallaci fa salla fihi al-ghadat yayi sallar shi sallar shi ta asuba thumma aqiba bi salati duha ya zamna har lokacin sallar duha ya tashi sallar duha yace to wanda yayi wannan hakika yayi abu mai sauki kuma hallau ya samu lada mai yawa kamar yadda ko samu ganima da yawa dan kaga a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su misali ne dan su fahimci wani abu da suka aikata suka gani sun yi aiki kaɗan sun samu ranar da yawa sai buga musu misali da cewa ga wani aiki shi ma ɗan kaɗan ne bayan shi wani yawa sai ce istihbabu salatu duha arba raka'at mustahabbi ne ai sallar duha raka'a guda yace rawa ahmad fi musnadihi wa sahahu al-albani fi uqba al-uqba bin amir al-juhani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allah azza wa jalla yaqulu ya ibn adam Allah subhanahu wataala yana cewa ya kai dan adam ifini awwalan nahar bi arba'i raka'at kamun kai kokari kamar raka'a guda hudu aktuka bihin na akhira yawmika wannan za su maka sababi na a kiyaye sauran sauran yininka haka kuma tirmidhi ya rawaito yake cewa hasan sahihun an abi darda aw abi darda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي في أول النهار أربع ركعات أكتب آخره الله سبحانه وتعالى يتوى يا كتن آدم كمين ركع أخوه هدو فرقم يلمك لكم زي كي يعيس kaga anan ya nuna mustahabbancin yin sallar duha raka'a kuma da irin fadala da ake samu ina a takaice darasin mu na yau yana jan hankalinmu kuma yana kwadaitar da ga wannan ibada ta salatu duha da wannan ibada ta salatu duha wallahi mu kokari mu daure mu tsora ma kanmu duk dubarar da za mu yi mu ringa yi raka'a biyu ko raka'a hudu a kullum a lokacin tare zuwa goma zuwa su alkhairi ke da kai masu yawa albarkoki ke da kai masu yawa kuma za a samu darajoji masu yawa kuma a tsoron mu insha Allah ba Allah zai amsa ina gane ya kamata mu daga abinda muka fata daidai Allah ba mu dada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh